الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسم يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara sayyar godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya tattara mu a wannan wuri da albarka a ƙarshen tafsir na alƙur'ani mai girma a wannan sura da muke ciki suratu sab yau muna rana ta laraba 29 da wata na ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya ne da goma sha bakwai da sha takwas kai goma sha takwas da watan uku shekara ta dubu da ashirin da shida Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'il ka tuna lokacin da annabi isa dan maryam alayhi salatu wassalam yake wada ga banu isra'ila ce ya ku banu isra'il inni rasulullahi ilaikum ni manzuri na Allah zuwa gare ku Allah ya turo ni zuwa gare ku musaddiqan lima bayna layya min at-taurati ina gaskata abin da ya gabace ni na daga littattafan Allah musamman ma littafin attaura wa bashiran bi rasulin kuma ina albishir da wani manzo da zai zo ya ati min ba'di wanda zai zo baya na ismuhu ahmad sunan shi ahmad shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da cikin suna annabi sallam ahmad annabi isa kenan alaihi salatu wassalam ya ba da labarin zuwan annabi sallallahu a cikin littafinsa to haka nan sauran annabawa su ba duka su ba labari amma mutanen su suke ɓoyewa falon ma ja abu bil bayyanati lokacin da annabi sallallahu ya zo musu da hujjoji da dalilai wanda ce Allah turo shi qalu hadha sihrun mubin abin da suke cewa suke cewa ai wannan sihiri ne mabayyani kina ayoyin Allah amira sun zama to sihiri wanda yake mabayyani na
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره المشركون الله سبحانه وتعالى يكتوى bayan annabi isa alayhi salatu wassalam ya yi albashir da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka imani da shi barma suke dangana da sihiri ya ce wa man azlam babu wanda ya kowa zama azzalimi mimman iftara ala Allah kaziba wanda ya kirkiro karya ya dangana ta ga Allah yake kiran wani ba Allah ba yana bautar wani ba Allah ba babban karyacin da fi wannan wa huwa yud'a ila al-islam kuma ana kira shi zuwa addini na musulunci wallahu la yahdi al zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalimai yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim Allah ce waɗannan kafirai makiya Allah mushrikai suna nufi ne su bice haske na addini na Allah ana so ne musulunci ta ko'ina sai an kare shi da bakunansu da ɓata musulunci ta baki da sauran abubuwa a ce musulmi ɗan ta'adda ne a ce menene ana so ne ta kowane lokaci sai an bice wannan haske na musulunci wallahu mutum nuri Allah sai ya cika haskensa wannan addini sai ya cika dole ko sun yi ko sun so walau karyar kafiru ko da duk kafirin duniya za su shi yasa karuwar musulunci da ci gaban musulunci ba nan suna so ba abu ne ya fi karfin su ko sun so ko ba so ba ba yadda za su yi addinin musulunci rana ce in ta hutu ba iya kare ta tun daga nan da Allah turo annabi sallam musulunci bai taba koma baya ce mutane sun lagu kullum karuwa suka yi ko da makiya Allah suna yi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah ta'ala shine turo manzon sallallahu alaihi wasallam da shiriya wa dinil haq da addini na gaskiya ina Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da shiriya ga ilmi na karkashin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan addini na gaskiya musulunci walau karihal mushriku ko da mushrikai suna ki li yuzirahu ala dini kulli domin Allah ya ba musulunci rinjaye ya dora shi akan dukkan addinai gaba daya dukkan abinda ake kira da suna addini Allah ya dora musulunci akan ko da mushrikai suna ki shi yasa duk duniya babu addini da ke da rinjaye kamar musulunci haka nan babu addini da ke da masu yawan mutane kamar musulunci idan ka raba mutanen duniya gida uku to kashi ɗaya musulmi ne sauran addinan ko su kai dubu su ne za su raba sauran kashi shika ko babu addini da ke karuwa a duniya kamar musulunci domin addini ne da gaskiya na
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
sai Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya kuma su imani ba zan nuna muku wani kasuwanci wannan kasuwanci ya fi kowane kasuwanci kasuwanci ne mai ribar da babu haduwa a cikinsa ribarsa babu wani abu da za ka samu riba irin wannan wannan kasuwanci tun ji ku min azabin alim za ta tseratar da ku ta kare ku rana ta gobe kiyama daga azaba mai raɗaɗi to wani kasuwanci ne wannan sai Allah ta'ala ya nuna mu gashi nan ya ce tu'minuna billahi wa rasuli bai imani da Allah da manzo ba abin da yi wannan shi ne kasuwanci na babu haduwa imani da Allah da manzansa idan kai imani da Allah da manzo to ka ci kasuwar da babu kasuwa irin ta wa tujahiduna fi sabilillahi kuma ku yi jihadi saboda Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyarku da kawunan dalikum khairul lakum hakan din yabi alheri gare ku in kuntum ta'lamuna in dai har kun sani to ku aikata يغفر لكم ذنوبكم الذي غفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار كما الله يسنياكم الجنة وند قورمي suke gudana karkashin ta dalilin imanin ku da Allah da manzansa wa masakin tayyibatan Allah ce kuma a cikin aljannan da wasu gidaje masu daɗi masu ni'ima fi jannati adin a aljannan zama wanda ba ta huta ba kaga Allah ce wa masakina tayyibata gidan da kaji Allah ya ce gida mai daɗi a kai maka samu ya wuce tunan Allah kada ya san irin wa'annan ɗakuna dukka ƙari tunan duka wa'anda za ka gane irin wanda abu ya wuce tunani ci gaba ne da babu kwatancin shi a duniya kada mutane sai kalli duniya so ga kere-kere da ake da abubuwa daban-daban na rayuwa da kasashen arnawa manyan kwartuna manyan dogayen gidaje gida gari a wanke babu kura da komi da abubuwa na wasanni daban-daban da imomi abinci kala-kala wani sai ga kamar duniya ta ci gaba lalle a duniya ta ci gaba a duniya ba a lahira in an daga a lahira ba a ci gaba babu komi a duniya sau da al'amari ya wuce duk tunanin zalika al-fawzul azim Allah ce wannan shine rabo kuma wanda yake rabo mai girma wanda babu rabo irin wannan to bayan wannan garabasa ta farko yace wa ukhra da wata garabasa kina ita ma wata fa'idan da za ku samu wanda tuhibbuna ita ma kuna zanta amma ta gaugace ta nan duniya ce menene nasiru min Allah Allah ya baku nasara kuma wannan kam nasara ta Allah kullum tana da tare masu imani idan za kan Allah ya ce annabi ya ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi akan haka suka tsaya amma Allah ya ba su nasara kuma al'ummar musulmi ta ci gaba akan tafiya akan haka nan kullum suna ga nasara ko a yau nasara tana tare da bayan Allah na gari in sun tsaya kan abin da Allah yake so amma ran da aka bar abin da Allah ke so to da samu matsala nasara daga Allah da buɗi a kusa za ku samu cin nasara da gari ruwa da yawa wa bashirin mu'minin Allah ce albashir tabbata ga dukkan masu imani
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kunu ansar Allah ku zamanto masu taimaka Allah yanzu ai bawa taimaka Allah ka taimaki addinin Allah ka taimaki bayan Allah muminai shine ake nufi nan kama kala Isa ibn Maryama lil hawariyina man ansari ila Allah kamar yadda annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam ya faɗa ga jama'arsa hawariyawa ya ce musu man ansari ilallah wa zai taimake ni zuwa ga Allah kenan wajen isar da saƙo na Allah da kuma yaɗa addini na Allah ƙarar hawariyuna sai hawariyan annabi isa suke cewa ɗan ansarullah mu ne masu taimakon Allah mana masu taimakon addini na Allah sau da haka fa'amalar ta'ibatu min bani isra'ila sai jama'a masu yawa a cikin banu isra'ila suka yi imani da annabi isa akan cewar bawa ne da allah manzo ne da allah sau da ka ba shi da wani haƙƙi na uluhiyantaka ko kuma wani abu da makiya Allah makaryata suke kirkirowa na dangana abin da bai dace ga Allah wa kafara ta'ifa wasu jama'a suka kafirta wasu ka dangana shi kada ga Allah ta'ala Allah amma ya kulu da ruwan kabira wasu ka suka shi ne Allah ba gaba daya wasu ka suka ce salisu salasa to duk gaba daya abin da suka faɗa su yi ƙarya ne kuma Allah ce sun kafirta Allah ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da mahaifi fa'ayyar lallazi na amanu ala aduwihim Allah ce sai muka karfafa waɗanda suka yi imani muka ba su ƙarfi a kan maƙiyansu da samun nasara fa asbahu zahiri suka waye gari su suka ci nasara akan wa'in na maƙiya Allah to kamar da muka yi alkawari jiya insha Allah yau mun ƙare wani sura ta mu suratul sab kuma kenan darussan da za mu tashi Allah a kaga za a tashi farkon sura ta suratul juma'a bayan an yi hutu na sati biyu da ake gabatarwa a kowane lokaci irin wani lokaci idan ya zo to amma kuma an yi bayani da cewar za a ɗan yi bayani akan abin da ya shahi zakar ko ko da ba wani na da ba idi ko an yi bayani akan zakar ko eh duka ya takaice ne dai da ana a takaice ne za a ta basu kenan da wanda shayi na dubba na idi to alhamdulillahi kamar yadda kuka sani da farko ne muna roƙo Allah subhanahu wata'ala wannan abu da suka gabata na ibada tun daga yin azumin da karatu na alkur'ani da zuwa wurin wannan karatu da muke yi da ma sallolin da aka yi da ma addu'o'in da aka yi da dukkan sauran wasu ayakuna na alkhairi da aka gabatar a cikin wannan wata mai albarka da ma abubuwan da suka gabata a bayan kafin ma wannan wata da dukkan ayakuna da muka aikata muna roƙon Allah ta'ala ya karbe su gaba daya kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana gafara ya sa mu cikin bayansa yantattu ya sanya mana ikhlasi a dukkan ayakunan da za mu aikata dukkan wani abin da Allah zai yarda da shi Allah mana dace da shi dukkan abin da Allah zai yi to Allah mana dace da nisantarsa babu shakka idan aka kare azumi to kafin a yi sallar da ma sallar da abin da zai biyo baya akwai wasu abubuwa da aka shar'anta mana su ma dai ƙarin aikin lada ne domin a nuna mana da cewa shi bawa na Allah a kowane lokaci ba ƙare ya aiki ba ibada ba ƙare neman lada ba ake sai an kwanta da in ga kamar ibada to sai da an kwanta da a yakunan nan da aka yi ba wai sun ƙare ba ne za a ci gaba da yi duk da cewar a cikin wannan wata ana so a ƙara amma ne kam a yakuna kan da a fasa a ci gaba da yi ba a fasa aiki na ibada ita wannan rayuwar ta mu gaba ta neman muzirin gobe kiyama ne kenan matukar mutum ba mutuwa yi ba to aiki bai kare ba saboda haka daman zaman da kai duniya don wannan aiki ne amma karkatul jinna wal insa illa li ya'budu haka Allah ya ce wutar botarsa ta sa Allah ya halice in mu bota masa shi kuma ya karrama bai ba mu aljanna muna da mashakan nan to sai Allah ya shar'anta mana wasu abubuwa da muke yi a ƙarshen wannan wata kamar guda uku abu na farko ne shi ne zakar kono wanda mun yi bayani akan cewar wannan zakar kono a nan ya faranta ta ga dukkan musulmi ko namiji ko mace ko yaro ko babba kuma wannan zakar kono ana bana ta hata gaba kuma ana bana ta tiya ɗaya ce ga mafi yawan abincin da ake ci a tiya ɗaya mudu hudu idan muka ɗauka a kilo kilo uku yake kama kenan wanda yake da mahudan bensin kenan ka buga kilo 21 zai baka mutum bakwai 24 zai baka mutum takwas kenan halin ka sauran kilo da shi ne ake bada ba kuma daga mafi yawan abincin da aka fi amfani da shi a wanda mu dai mun san anan dai mafi yawa shinkawa masara hatsi dawa sai kuma spaghetti ko kuma waɗannan su ne aka fi amfani da su a yanki da muke ciki kuma za a bada ta tun daga lokacin da ya rage sauran kwana biyu wasu ma sun ce ko kwana uku ko kwana ɗaya har yanzu zuwa dai kafin lokacin da liman zai wuce zuwa idi kar a saki a bari Allah ta idi ba bada ta domin an bada ta ba idi ba zakar ko lokaci sadaka ce kuma wannan zakka tana da fa'idodi da yawa yana daga cikin ne kankare mana kurakuran da ya faru a cikin azumin da muka yi ko wasu muka ganga musu dace ko da abu mai kama da haka sannan kuma taimakon yan uwanmu ne masu karamin karfi wanda sai sun nemi abinci da za su ci idan aka ba su za su samu damar za su shiga cikin taron jama'a su wasu murna kuma godiya ce ga Allah akan dacen da ya mana wannan ibada da muka yi mun ƙarin lafiya kan to wannan abu na farko kenan shi da zakar koro wanda za a bada ta insha Allah yau ba mutum ya dawo sai hudu ya bada sai kuma abu na gaba shi ne idan an ce an ga wata daga lokacin da aka wata an shar'anta mana yin takariri Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi ilaha wannan takabiri za a duka bayyana shi da sunna ce a yi shi a bayyana a cikin jama'a a yi a masallacin ma a yi a gida ma a yi a titina a yi a kasuwa ma a yi har yă zuwa lokacin da za mu ta idi ana yi har an je idi ana yi a hili idi ma ana yi sai liman ya zo za ta yi da shi sannan liman kuma ya zo sai a tsaye da wannan takardu to idan liman ya zo kuma kenan zan ce idi ya tashi kenan abu na gaba kenan na uku da aka shar'anta mana bayan zakkar goro da kabbara sai ita sallar idi sallar idi wani abu ne sunta ce mai karfi abinda kaga a nausar ya ce mata ma a hudu su tsaye babu shakka yana da karfi balba aka ce mai al'ada ma a hudu ta mai biki ma a hudu ta izin yi su koma yi da su karbi addu'a da kabbarar da ake aita da su suna ce amin ana addu'a to wannan idi idan za a fita fito ana so ya yi wanka inda damar da za a sa turare ga namiji a sa ana so in allah ya sa mutum iya da sabon tuba da zai sa ya sa in babu kalima mai kyau a cikin tuba mai kawanki kasa ba dole bane sabon tuba shi yasa abin da muke takura kalmar kalima ba na dole bane kuma abu na dole mu ki shi ne matsalar yanzu ka ɗauka in ka ɗauki garin nan gaba ɗaya kayan sallah sai ka kusan sai ka akalan sai ka katil bandiziram a cikin ɗari da kowa ya shi kuma ba dole ba ne ta ka tana mai kasa amma sai ka samu abin da allah ɗora mu kuma wani lokacin wani siya su ne yan kaɗan nan sau da haka kayan sallah ba dole ba ne amma in ana da koya na su asa idan allah ya hore maka sai ka sa kayan a hutu ana ta kabiri amma su mata idan za su ta shari'a ta ake ka'idodi da farko dai sai inda ba za su cakuɗa da maza ba duk masallacin da kuka san maza da mata ana cakuɗa to bai halittar wata musulma ta tafi kamar misali wannan masallaci ba shi na ka tafi kana zuba ne ai kowa ya sani ne ko kowa abin da ya gada ma yake an sha yin sau maza da mata ga sau a raga mata a sama to irin wannan haramu ne mace musulma ta shiga cikin mazaje ana turaya da ita ko kuma sau mata a gaba sau mata a baya maza a baya mata a gaba wannan bandin mun gani ne da mu kenan in dai har ba a yi tsari ba a ware maza gefen su daban mata bangaren su daban to mace musulma ka ta tafi sannan kuma idan mace za ta tafi ba a kwalliya shi yasa matar ka za ta je ilimi kai ta yi kwalliya ka je to kai ba ka same ni ce kurma ta ta ga shara kaga ana sa ruji ana sa jan baki to babu tahiya ke ko aka ɗauko kayan ado amma mu zali ya shahara ana cewa ba a zaɓe ƙasa saboda me yasa saboda mata ado suke su wannan ɗin saba wa musulunci ne ita mace akwai adonta amma nawa ne ne namijinta mace ba ta da yancin ado ko gurin ma'aikata za ta shi sa abu ne wanda muke ɗaukar shi hayyiran wa inda Allah ya ce abu abu Allah abu ne mai kyau yanzu di ba ga mata a ma'aikatu yadda suke kurewa a daka yin sashi di ba an gwado mata ana taro an gwado su a gurin taro surtu a ce manya-manya ne a gurin kaga an zo tsakiyar maza an zama duka wani maza da musulunci wani wanda samu mun kare da su ya kamata a ce ya bar wannan kuma kaga an zo an dora a diko an yi ciko an yi dora haka ga gashi da gehi ɗaya na gehi ɗaya na ya kullu wata ba tun da gashin shaida a dora wata a saman kai wanda Allah tsiri albarka ga wanda tsiri to to wannan muna kira ga dukkan mata musulmi su yi tsoron Allah su san da cewar burgewa dan adam a zero ce dan ka burge dan adam ma ba kowa ka burge wani lokacin da kai kure a daka lokacin da zai zage ka in dai dan burge ne kada ƙara yi ba burge dan adam ki yi kokari abin da za ki burge ma da ciki Allah ce ya yi Allah ya yarda abin da kika yi saboda haka wannan abu da mata suke haramu ko za ki je gurin aiki ko za ki je ina ne haka nan matasa samari wajen aski za ga an zo an yi aski da kalin shaidan wannan aski haramu ne balma akwai gurin da aka yi tsinuwa ga wanda ya wannan domin koyi ne da arnawa makiya allawa yana ba mun koyi ba ne arne ba mun koyi ba ne me za yi da su mushe ya yi sonan sau da haka kan 'ya'yan musulmi karka yarda ka ba ɗanka kudi ya je irin wani aski ko ya yi to a je aski shi aski gaba daya da ka ga yi wannan aski to abu shi gaba ɗaya na reza za ka samu shi don goka da ƙarai sau da haka a zo a sa mishi baki a sa ka yi baki a sa duka kwaikwayon arnawa duka wanda bai dace haka nan idan aka zo wurin askin za ga hotuna na arnawa kan damar da ba na musulmi ba da ka kawo nan da ka ga masu kawo nan ka zama musulmi ba to ai kai ba ka zama askin ka ba za ga aski kawo na an jira surakatun ka zo ka zaɓi na katon arnan da kake so ranar gobe kiyama ka tashi da shi a maka aski da shi kaga wannan ai bai dace ba ga dan musulmi ne sai kuma kira na gaba ga waɗanda suke da guraren aski Allah su yi tsoron Allah akwai haɗari domin kai hukumar ka sai ta wuce na wanda aka wasi saboda shi hukumar ta mutum nawa zai dauka ta mutum daya shi aka wasi shi kadai zai dauki kashin mutum da zaba shi kai kuma kashin mutum dubu nawa zaba ka saboda aka kai kawo wuta ka zamanto mabudi na shari makulli na shari ranar gobe kiyama Allah ce wala ya milu da askara mu askara ba askara ga zunubin ka naka na bayan Allah da ka hallaka sau da haka wani zai ce ita ce sana'a ta hannun yake cin abinci wa yana kiftin ailatan ba so mai gudu kuma Allah mai fadin yi shakara tsoron talauci to Allah ya kusa wadatar da fita inda baka zama shi Allah da bana mata mushi kalkil bayyayi duk kalkil rayuwa wani karatun economic ma ya je amma ta haihuwa talauci kalkil bayyayi wani sunan shi ma bai iya rubuta ba amma arziki dubu dubu a ƙasar da an yi mai arzikin da sunan shi ma bai iya rubuta ba dukkan ƙasar da ya zama shi da lamba ɗaya aiko dabara da tana da hali mutane sun karatu economic sun yi aniyar sun kare sun wuta faransa sun kare sun biya amurka sun kare sun zagaya har itali sun tafi duk wannan ingila sun tafi an dawo amma ko babu kudin sai lissafi ya taka ga gashe dabara fatai a matsayinmu na musulmi musan da cewar yarda allah ta hita kowa in allah ya da kai babu magana komi arziki shi yake bada ba wani yake bada arziki ba Allah yake bada wallahi duk mutum da kake tsammanin ba zai arziki ba to Allah ne magana arzikin da Allah gada ba wallahi sai ya kowa kudi a kasar nan ko da an rena shi shi yasa kaka rena wanda adam dan baka san ba abin da zai iya zubiyan wa baya shi yasa ya kai karatu abubuwa da ake gani a rayuwa akwai mutane da yara suka abubuwa na kurakurai daban-daban daban-daban akan mutane amma yau aka wayi gari waɗannan wanda suka walakantar kin kuma Allah ya arzuta sai daga su kai mai walakanci kuma kuka da kosisi shi sa abu na arziki na Allah ne karkace in baka yi ba wannan baka samu kamar masu shaguna ne masu sai da wannan tabar da ake ce mata hargin lamo da kuma shisha da kuma taba wannan ma da ake busa ta kara idan an yi musu magana ta ce wai take kawo da ciniki bai da hankali ba sai Allah zai kawo sai Allah ya turo maka ciniki amma ya shahi albarka sai ka yi ta yi ana tuki banza ke Allah kare shi yasa irin wannan aski ya yi musulmi a nisance shi saboda ka yi aski kai ma mai askin idan ka bude wurin askin ka dole zai ce kamar ka ce a nan ko iya wannan ko ga abin da muka iya ko mu zubda maka ita gaba daya ko mu dau aska mu aske maka ita gaba daya amma inda wancan ne ba ba yi saboda kana biya samu matsala to saboda haka idan mata sun cika ka'ida ta musulunci to ya halitta su ma su fita a tafi da su iti kuma abu ne mai kyau marasi al'ada ma an ce a hutu su wanda shi ne babban abu da ke nuna ƙarfin wannan idan za a je idi ana so a tafi cikin nutsuwa ba irin wannan guje-guje na samari suke ba da tada da buɗe shafama duka wannan ba tsari na musulunci ba ne sai duka irin waɗannan abubuwa mutane suna ɗauka mai sauƙi na gudu Allah girma gare shi yanzu misali muna zaune na sai ka kunce shafamar injinka amma da gangan ba kunce a mata za ka gudun gyara a kada ke ne kunce ta da mandan ta yi karan nan ka zo ka wuce ka dame mu da karar tana zuwa muna karatu da ma dole mun dan dakata to wannan kara daga cutar mu ranar gobe kiyama kowa iya da haƙƙi sai an hudda aladan ka biya shi shi yasa ranar kiyama mutum zai tashi kare kayan an tara tun amma za a raba zuwa jama'a ka shiga haƙƙin mutane duk abin da za ka shiga haƙƙin ana baka ne ko masu shan taba da muka ga kana busa tabar wannan duk wanda ya ji wari sai an hudda lada an biya shi shi yasa ai cutarwa ce shi yasa da sadin lalata shi ce a gurin jama'a kala shata kaga ne da sadin mutum da kirki bane amma ne san tana da matsaloli da yawa sai ya ce a gurin taron jama'a kala shata kuma ce ta bannin tana da matsala ya kamata shi da matsayin ka na musulmi da ya hankali da abin da zai rage maka ladan ka a gobe kiyama ranar gobe kiyama mutum baya buƙatar a taɓa ladan shi daidai allura guda to amma kana kallo za a rika ɗaukar tantan ana biyan mutane kai kuma daman larin da aka bai kai a kawo ba in tan goma gare ka aka fara ba mutane tan rabin tan ai ka ba aje ko ina ba kayan ka zai kare me za a auna maka da me za ka shiga aljanna ai akwai haɗari ya kamata musulmi ya kare kansa akan duk wani abu da za ka yi na cutar da wani ɗan uwanka musulmi to ina ka zo gurin idi shi ma ana so a cikin ladimba na idi mutum ya je kama guri ya zauna saboda haka a yi shiru in idin a masallaci ne to idan mutum ya zai sallolin nan da ake nata yatar masu amma in a fili idi ne da yawa daga cikin malamai sun ce ba hikayi na fila amma malam usaimi na gani a wani tabinsa ya ce shi ganinsa filin idi ma in mutum ya yi zai nafila me yasa ya ce saboda ai an cewa mata masu al'ada su goma ke hida ya ce an ba shi kina hukunci wani amma wannan shi na gani ya wani alban dukkan sauran malamai sun tafi a kan cewa da hili ne da idi na bayan gari musalla wannan ba yi mutum ya yi nafila ba idan liman ya zo kai tsaye za a yi sallah idan an yi sallah ana so mutum ya yi kokari ya saurari hudu ba amma duk wanda yake so saurare hudu ba ya kokari ya tai da wuri saboda in ka sake ka tsaya a baya baya ko kana so baka saurara da yan ihu da yan tsallaka ka ba za su barka ba dole ka hoka ni ko ka so ka tashi shi yasa kenan mutum ya yi wanka tun da wuri ya sa kayansa ya tafi ya sha ya samu wuri ya tsaya ya sallah domin ya tsaya saurari idi idan aka bi hanya aka tafi to idan za a dawo ana so a canza wannan hanya saboda musulmi ya yawaita abubuwa na alkhairi daban-daban kenan hanyoyin da kan kunsa duk gurin da kai ibada ko ka tafi kai ibada gurin wannan wuri sai ama shi na rana ta gobe kiyama shi sa ake son yawaita gurin ibada magabata idan suna tafiya tsakar daji mutum zai tsaya yi sallah dan ya tabbata da ranar gobe kiyama wannan gurin da yi sallah sai ya zama shaida ga ma'ana tsakar daji zaka zo ka kyara kiran sallah ita ce kadangaru kwari duk abin da ya maka shi da ranar gobe kiyama so da haka in ba al'amari ne mai girma kiran kadda mutum ya yi wasa wajen yawaita irin wa'in na abubuwa domin kowa iya buƙatar rana ta gobe kiyama abin da zai samu tsira da shi duk wani rayuwa ta duniya ba komai bace ita duniya wannan kadai wanda ya ci ya samu rabo shi ne wanda Allah mashi dace da aiki na gari wanda ya tabe ko me ya samu a duniya wanda bai samu aiki na gari ba saboda aka mu yawaita dukkan wani abu da muka san da alkhairi ne a yi wanka tun da wani kenan a je wurin sallar yaji idan an dawo kuma a canza hanya kuma magabata idan an dawo sukan ta juna murna amma mafi yawan abin da suke faɗa ta kabbar Allahu minna wa minkum salihal a'mal Allah ya karba mu da mu da ku to ba wuce yakan cewa Allah ya maimaita mana to me ba wuce kenan idan ba wuce yana nufi Allah ya maimaita mana ma'ana Allah ya nuna mana irin wannan lokuta na ibada mai ibada to wannan addu'a ce mai kyau sai a ci gaba da faɗata Allah bai bai ta mun Allah kama in ko yana ni kada ya ta shekaru ba yana ni da wani ibada wanda ta kuskure amma dai muna fata da ana nufi da cewa Allah bai bai ta wani irin wannan lokuta masu albarka cikin ibada da aya kula da kai to saboda haka kenan a riƙa yawaita haka ko babu laifi idan mutum Allah ya wadata shi ba dole ba idan Allah ya wadata ka ana cikin murna ka yalwata iyalanka da sauran ma musulmi aka yi abinci aka yi a gida wasu ma aka aika musu duka wani abu ne mai kyau amma ba tilasta ka shi musulunci kullum iya kallon yadda abin da ke tare da mutum me akwai liyunfik zu sa'ati min sa'ati kamar kudura alayhi rizquhu falyunfik bima atama musulunci bai takura inda muna bin yadda musulunci ya zo wala duk duniya da ba wanda zai rayuwa kyakkyawa irin tamu da ba wanda zai ji daɗi irin namu shi in aka bi dokokin Allah dama na farko alheri ke sauko a cikin mutane alkhairi ne za a gani masu ɗumbin yawa ko matsaloli za su rabu duk